ba ka fita cikin abu guda hudu in ma halin da kake ciki ya kasance hali ne na fa'a ko hali ya kasance na ma'afiya ko hali ta kasance cikin yaka ko kuma ta kasance cikin yakma abu guda hudu nan mutum baya fita daga cikin su amma kuma manzo bai zama ba bai zama kasafai ba duk hanyoyi na samun ni'ima da ci gaban kasancewa cikin ni'ima da karinka ya mana bishara gare ka duk hanyoyin da za mu fita cikin ni'ima ya mana bishara gare ka hanyoyin da za mu kasance cikin ba'a ya mana bishara gare ka hanyoyi da za mu fita cikin ma'afiya ya mana bishara yadda za mu fita daga cikin ka idan ni'ima ne nan ne ana bukatar ka da godiya in ni'ima ne kuma ana bukatar ka da ibada ta hakuri in ibada ce kuma ana bukatar ka da godiya a wannan ɗimma kuma ana bukatar ka da wani ayyuka na mubi na sanin cewa da ihtimalin Allah ne da kuwarsa da aurinsa haka ya faru don mu ba mu fita mu yi ba face da wato a tafi cikin kogin da aure ba na wata dan kuma mafiya ce ne ko ba ta taɓa mutuwa ba bawa na ubangiji lalle gafuwar tana nan a kodin yaushe ya fada cikin mafiya lalle ya sani الله سبحانه وتعالى غفور رحيم انت cewa انت cewa malamai da cikin suna cewa idan ka tuna da Allah subhanahu wa ta'ala ne kada ka manta da cewa shi shahidi shahidu da kabi wato mutum ya kasance cikin mabanya a kauki kuma wata idan muka koma hadisan manzon Allah za mu samu da dama da isharori da mata a kowane lokaci a kowane yanayi a kowane dama ya ce mana tarattu fi kuma ta'alani ma da matattu fi ma da tawalu ba abada kitabun ma wa tsarafi ala da baiti wato ya mana ishara akan abubuwa guda biyu wanda in muka yi tabbaciki da su lalle ba mu fata mun yi ta da fata ko kuma fatan ya yi ta da mu domin ta masu kiwo da wannan abu alƙur'an da alaye idan muka koma cikin alƙur'ani za mu ga alƙur'ani yana mana ishara zuwa mukawa manzo alaihi salatu muka zo manzo za mu samu yana mana ishara da mukawa alƙur'ani da idan muka yi a mana bayanin wannan alƙur'anin nan za a ce mana ɗabi'u ne na manzo idan muka nemi a mana bayani a kan ɗabi'u na manzo za a ce mana shi kuma ɗabi'unsa ɗabi'u ne na alƙur'ani ba na huwa ƙur'anin yau shi na alaƙa wato yana ne yana ne kamar alƙur'ani ne yake tafi a ƙasa da yi da suna aisha wa sallallahu alaihi tana cewa da aka tambaye ta akan kulo wato halayya da irin na mutu a yau sana ta ce ta na to idan muka duba muka shiga cikin alkur'ani muka yi tadabburin ma'anoninta muka noninta da jijiyoyin na zuciya muka kalli abin da yake cikin wannan alkur'anin nan da kallon irin na zuciya lalle a kowane aya za mu samu bukatar mu za mu samu hajar mu za mu samu mafita idan muka kama su wajen zafika da aka fara da ita muka kama fasmana a nan za mu fahimci cewa babu abu da za mu shiga a cikin ta face da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato face Allah ya lamunce mana a ciki wato wannan ishara ne cewa mutum bayi da bayi da abu a hannunsa in ba abin da yake hannun Allah ba saboda haka dogaro ga Allah ya zama wajibi ne kuma shiga da izinin Allah shiga da Allah shi ma ya zama wajibi kuma shi ne tafiya irin na annabawa kuma shi ne shiga irin na annabawa kuma shi ne shiga na hannun dama kuma shi ne shiga da haske shi ya sa ya ake cewa wa kuma fi adkhilni mukhala sirrin wa akhrijni mukhala sirrin wa ja'alni min ladunka sultana nasira muka shiga alhamdulillahi rabbil alamin wanda ita ce aya ta biyu ko kuma in ce aya ta farko a wani a wasu riwayoyi za mu samu lalle lalle lalle rayuwar namu ta shafi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala lalle muna bukatar mu gode wa Allah a kowane haraka muna bukatar mu gode wa Allah a kowane kyatta mu ido muna bukatar mu gode wa Allah a kowane numfashi a kowane dare a kowane rana a kowane kanina duk wani abun da za mu yi da abun da ya faru da mu da abun da ya wakana na alheri da abun da muka fita daga cikin fitintunu da baki daya Allah ne ya kaddara mana Allah ne ya mana shi ba da aure mu ba ba da kuwa mu ba to Allah yana bukatar godiya a kai ya kaddara cewa yau wani mu bayi da lafiya an kai shi asibiti numfashi ya yanke za a ɗauki oxygen ɗin nan a bashi in babu kwandala da kawo za a ce ba zai samu wannan ba amma tun an haife mu muna yin amfani da iska da Allah ya mana shi mun yi tunani nawa ya kamata mu gode wa Allah a kai amma manzo alaihi salatu wassalam ya sauwaka mana hanyar godiya inda ya mana ishara da sallar walaha domin godiya ba ma kan numfashin ka kaɗai ba kan dukkan gaɓoɓi da Allah ya maka. Ta kara da mana ishara da hadisi mai tarin daraja da ayyuka masu tarin albarka wanda suke kwantar da zuciyar muni wanda suke ba wa muni lumana wanda suke tabbatar wa muni cewa Allah bai barka ba Allah ya maka. Ya ce mana cewa musamman sun haka ba wa da an wa السلام ثم جلس في مجلسه كان يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس كانت له كحجة وعمرة تامة تامة تامة وتشكي وانا حديث من دولا إشارة شيوة وانا يظن أتكي مجلس كبايا سنة الأصبائي كان لنا ذكري لنا عبادة حرى لا تفتو ya tashi ya yi raka'a guda biyu yana da lada kamar na hajji da umma yake tamma tamma tamma wato kamila kamila kamila to ne da yawa lallai ne babu abin da yawa muka shiga aya na biyu za mu samu magana ne a kan rahama ta ubangiji ar-rahman ar-rahim wanda an buƙace mu da ita an nemi mu da ita ya sun da rahamar ka a doron kasa ya tura mana manzo a alaihi salatu wassalam wanda mawdu'i ta rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muna cikin kofin rahamarka tafiya na lumana da muke ciki tafiya na kasancewa a hanyar da Allah yake so a madaidaiciyar hanya wannan waliyai da muke cin albarkacin su irin zamuyoyi kamar irin zamuyoyin nan da muke cikin ta yanzu lalle duka daga rahama manzo alaihi salatu wassalam wannan rahama ce wanda ta iso mai ita kuma ya ce mana cewa mu kasance mu ma masu tunku da wannan rahama da ce mana Allahi ne mai rahamu da rahmani irhamu da rahamu mafi kama wato masu rahama masu rahama masu tofu da rahama a doron kasa inda nake magana ina magana ne ni akan ina tunani rahaman nan kamar rahama ce da ta shafi wato rahama da za ka mika ta ga ‘yan uwa bil'adama sai sai bi yake mini bayani na rahaman nan ba a nan kaɗai ta tsaya rahaman nan har ta shafi dabbobi rahaman nan ta shafi dabbobi ta shafi bishiyoyi ta shafi ƙasa da Allah ya shimfiɗa ta ta shafi komi da komi tun da dai wanda yana cewa idan a san sun fa'a da lokacin da ba hatta dabba da ake da za ka yanka da aka halatta maka ka yanka an neme ka ka yi amfani da rahama wajen yanka lalle lalle lalle rahama da wanzuwa ne kama su kala da shimfiɗa mana ita kuma ya neme mu da muka sauke a kanta kuma ya mana ishara da cewa idan mun neme ta ko kuma mun yi aiki da ita lalle mun yi rahama Allah kuma mun same ta lalle a cikin muna roƙon Allah da mana ita ya sanya mu cikin bayinsa masu warabama sannan kuma a cikin wannan sura aka yi magana a kan rana mai bauniya rana da babu wanda zai tsere mata rana da take jiran wato yau addini maliki yau addini aka yi ishara aka fara da magana kan mamallakin ka wato rabbul izza wato ishara ne na fita lafiya a wannan ranar lalle shi ne mutum ya tafiya irin tafiya da manzo alaihi salatu wassalam ya shimfiɗa domin manzo alaihi salatu wassalam ya kira mu zuwa komai ba face ta alluki da Allah subhanahu wa ta'ala face zuciyar mu da kasance yana ta'alluki da Allah an nema manzo alaihi salatu wassalam a bashi su jabal kufur da jabal wasu makka su kasance gwalagwalai da juna ne amma domin rahama gare mu manzo ya ji haka saboda kada mu nemi shiga musulunci kada mu nemi musulunci nan dan abin da yake hawa ya fi so ya kai ni ga Allah ba kan abin hannu ba ba kan abin duniya ba shi yasa ba shi ne wasi da hakan bai so wato mutum ya aje idonsa a kan abin da yake hannunsa ba domin shiga musulunci ya so mutum da kalli ya yi aikinsa ya kuma riko irin riko da ake bukatar ta irin riko na al-muhsinina irin riko da ya faɗa a kanta al-ihsan insha Allah Allah ya amsa tara fa inna tabu tara fa inna tara kana aka ci gaba da magana akan al-ittihad da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ibada na Allah subhanahu wa ta'ala lalle da aka yi magana akan al-ittihad lalle ana magana a kan abin da ya shafi rayuwar mu na ko da yaushe rayuwar mu na yau da kullum domin idan mutum ya manta ya faɗa da cewa da isti'anin Allah abubuwa suke wakana lalle abubuwa da yawa sun wuce shi shi yasa imam bin wafat da ne da yake cewa na alama ta imani al-awli yuqalu wa jahili kullu wajhi ya bawa nisa ne na yau wanda za mu fahimci yanayin tafiyar za mu fahimci yanayin yadda muke ibada shin da dogaro da kan muke yi ko kuma ya tima ba muke tafiya wannan kuma idan mun koma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai bayyana ce mana lamarin zai bayyana ce mana cewa tafiyar lalle ana yin ta ne da halala na Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa in kuka kira ahadun amalu aljanna qalu wa la ilaha Allah qala wa la ilaha illa anta rahmatuka ya Allah bi fadlihi wa rahmatihi wato babu babu babu wanda zai shiga aljanna face babu wanda zai shiga aljanna da ayyukan da ji mu so alaihi salatu wa sallam sai mu sai mu sahabbai suka ce ya rasulullah hatta kai yace hatta ni ya musu ishara ya musu bayani cewa lamarin yana ta'alluki ne da falala ta ubangiji shigar ka wannan ibada falala ce ta Allah aikinka da abin da Allah ya rubuta maka da abin da Allah ya rubuce ka shi shi ma falala ne ta Allah sannan karɓuwar wannan aiki shi ma falala ne na Allah idan muka duba Qur'ani da girma za mu samu garuka da suka shafi haka za mu samu wato abin da zai wanke mana wato tunaninmu ya aje shi a irin tafiya irin nasu na annabawa da muka duba tarihin sayyidina ibrahim da sayyidina ibrahim inda allah ya umarce su su gina suka zo suka gina wannan alka'aba din nan suna aikin da allah ya umarce su amma ba su duba wannan aiki da suke ba suna duba wato yanayin yanayin yanayin tafiyan da yanayin lamarin Allah suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antal haka ake bukatar mu a lokutan ibadar mu a ayyuka da muke yi da kan nemi nemi nemi Allah ya karɓa mana ibadun mu kana Allah ya ba mu ladan haka kana Allah ya sanya mu cikin bayi ka da mutum ya ba mu Allah ya ba mu shekara biyu da bayan haka ajali sun halinta aka zo da shi gaban babu tattaki aka ce mata da ne za ka shiga aljanna ya ce lalle zai shiga aljanna da ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle shi da ayyukan ko da rahama ya ce ya ubangiji da ayyuka amma da kashe kana ayyuka sai Allah ya ce ba ku a kawo ta ce a gobe rahama ta ido a wanda ta ce a kawo ayyukan da kashe kana ayyuka a wata ke a duba a gawar yin jayi ba a wani sai aka ce a tafi da shi wuta na ce ya umarni da rahamarsa ba da ayyuka aka rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya wato abun zarafi kadan shi ne mutum kada kada kada ya rubu da kanshi kada ya manta cewa Allah ne ya ba shi wannan abin da yake kai ni'matul hidaya ni'matul insha ni'matul ijab wa ni'matul inda duka mutum kada ya manta da su ya yi ta ba tare da yin ta ba kana ya manta ya ka da abin da za ka yi aiki da shi kana ya gunta maka wannan ibada ya sa ka cikin su a da'u ya sa ka cikin masu wata sujada lalle lalle lalle ya yi maka ni'ima mai tari yau sannan a ƙarshe aka yi magana a kan ɗabi'a salatu mustaqim da ba ku ladina an hanta alayhi khayrul maghdubi alayhi wa rabbanin wannan hidaya da ake magana a kai da kuma siratu shiriya da ake magana a kai aka ce irin na wanda aka aka irin na wanda an amsa alaihi wanda ka yi inta musu can kuma yana cewa wa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada wa as-salihin wato wanda aka an'ama cikin nan sune anbiya da annabawa da manzanni da siddiqai da shuhada'u da salihai wato mutum ya nemi tafarkin irin nasu da buɗi irin tafarkin su ya kasance a irin tafarkin su ya kasance a irin tafiyar su domin samun tsira a nan duniya domin samun tsira a can lahira dan ne dan ne wani Allah ya mana ni'ima kasancewa mu daga cikin ahli sawaya dan ne dan ne Allah ya mana ni'ima kasancewa mu cikin irin waɗannan malamai da suka askata mana wannan lalle lalle Allah ya mana ni'ima kasancewar mu cikin wanda suka san tsoronsa wanda suke cikin kogin tsoronsa irin waɗannan malamai da suka askama mana dawoyin nan irin waɗannan wasanni wanda ake ba mu labarin yanayin tafiyar su in suna rubuta wani littafi ko suna rubuta wani nasiha alkalmarsu ko kuma hannunsu yana karkarwa ba don komi ba don tsoronsu wa ubangiji lalle lalle wannan ni'ima ne da muke bukatar godiya a kai muna bukatar Allah ya ƙara rikinta mana Allah ya ƙara ƙarfafa irin dauloyin nan Allah ya ƙara ƙarfafa irin tafiyar nan Allah kuma ya albarkaci wannan wannan wannan wilaya wannan fitin nan Allah ya ƙara masa daraja Allah ya ƙara wa wanda suke ciki daraja ya yalwata musu ya yassara musu ya ƙara musu fatahi ya ƙara musu ɗaukaka hanyar da suka karɓe hanyar da suke karɓar duka wato Allah mutanen da awa kamar yadda suka buɗe tsokokin su da ɗan uwansu mu'minai kamar yadda suka karrama mu su ba na so da ce suka karɓi bakuncin sabbin sayi na shekar khalifa ya riga ya bayyana mana ya ce mana mu yan gida ne kuma mu ma mun zo mun san mu ma yan gida ne domin ya ji ya wuce muna godiya sosai muna godiya sosai muna godiya sosai Allah ya tsara Allah ya tsara Allah ya tsara abubuwan da yake suka ɗauko da bukatun ku da ba su da ya wuce da wasu da mai zawon yanzu da kuma kuri da sauran muna kawasu da zikiri da ake yi a wannan kawai da gida muna kawasu da ayyuka na alheri da kuma ayyuka da hada da jura da kuma da kuma bayan abin da yake so da gida da kuma ya kiyaye mu ya kiyaye mu ya taimaka mana da taimaka mana da ya kara mana kuma ya ba mu lafiya ya ba mu lafiya ya ba mu lafiya